أطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون
فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين مجرمين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya ja rayuwar mu ya kama wannan yini mai tarun albarka yinin talata wanda yau yayi daidai da goma sha biyu ga watan jimadin al'ula watan biyar a cikin jerin girautannin musulunci guda goma sha biyu yau kuma hijira na da shekara 1444 daidai da shida ga watan sha biyu miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke bibiyarsa a duk mako a daidai irin wannan yini kuma a wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratul tauba sura mai namba ta tara a jeren giyar surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta arba'in da takwas a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta arba'in da tara a wannan sura mai albarka suratul tauba shi ne faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa minnum man ya ƙulu uzalli wa la tabtini ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني
Mm.
ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين a wa minhum ta fara daga nan a cikin wannan sura kamar yadda malaman tafsiri suke cewa wa minhum wa minhum na cikin suratul tauba duka suna bayani kan halayyar munafukai domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suran ta sauka tana bayyana sunayen munafukai bata gushe ba kai tana bayyana alamomin su wani goma tamkar za ta kirayi suna wa minhum wa minhum duka ya zo irin siffofi da Allah ta'ala yake faɗa wannan al'ummar na munafukai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata halayyar da ta bayu har munafukan yau su ma sun dosan irin wacce mugunya sufa wanda muke neman tsarin Allah subhanahu wataala daga ita kuma wannan sura wannan aya ta so game da abin da ya faru na yakin Tabuka wanda yaki ne da aka yi shi a lokacin rana lokacin zafi da kuma tafiya mai tsawo tsakanin Madina da zuwa Tabuka an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam an-Nawawi ya kawo cikin hadisansa duk yaki da ake fita manzon Allah iya cewa nan za a yi sai an fita bayan gari yace nan za a yi bisa ka'idar al-harb khudu'a shi yaki akwai yanayin kamar yaudare yaudara a ciki ba a so abokin gaba ya san sirrinka ko ya san karfinka gaba daya to amma shi yakin tabuka da yake gune mai nisa daga garin madina da tsananin rana da wahala to manzan allah bai ɓoye ba tun sanarwar mace ke tabuka za a je tabuka za a tafi in za ka yi shiri ka yi shiri to a daidai lokacin akwai wanda shaidan ya yaudare su suka zauna a gida ba tare da uzuri ba ba tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su uzuri ba wa'ansu kuma sun zauna a gida da uzuri na ƙarya sun zo sun faɗa wa manzan Allah uzurin da ba gaske ba ne shi ko manzan Allah domin musamahasa ga mutane kya- kyakkyawan halinsa da afuwa da rangwame da jin kai sai ba su da masa zauna da to irinsu su ne Allah yake fallasa su a irin wannan ayoyi ya ce wa minhum ayi wa minal munafiqun daga cikin munafukai a lokacin ka ya rasulullah tunda a gaba kaɗan akwai ayar da take cewa Allah ya ce wa mimman haulakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum hatta a- a a mujawaratul madina gefen ga- gefen garin madina da garin madina Allah ya ce akwai munafikai wanda mazala baka san su ba ma'ana baka san su da sunayensu ba sai dai da kamanninsu ko da ayyukansu amma Allah ya ce nahanu na'lamuhum mu da muka san su mun san ciki daban su ba abin da za su ɓoye mana yasa dab da wafati manzan Allah sai kirawo Huzaifatu bin Yaman Allah ya ƙara yadda da shi wanda yake ce masa sahibu sirrin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Huzaifa yazo manzan Allah ya ce zan faɗa ma wani sirru amma kar ka faɗa kowa manzan Allah ya ce Huzaifa kaga wane wane duk munafikai ne domin ni Allah ya faɗa min rasulun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu manzan Allah ya ce Allah ya sanar da ni waɗannan duk munafukai ne amma karka faɗa kowa wannan kalma da haɗari take sahabbai hankalinsu ya tashi musamman waɗanda suka ji wannan labarin daga cikinsu akwai umar ɗan kaɓab Allah ya ƙara yadda da shi bayan manzan Allah ya yi wafati sai na abakar ya zo ya yi shekara biyu da wata hudu shi ma ya tafi umar ya zo lokacin kalifancinsa sai ya kira kuzaifa ya ce kuzaifa ya zo yana kiran shi da kuzaifa ya zo sai umar ɗan kaɓaɓe yake cewa ya kuzaifa da allah ina neman alfarma wannan sirru da manzan allah ya faɗa ma da ya ce wane da wane da wane da wane duk munafukai ne da allah akwai sunana a ciki ya ji umar ɗan kaɓaɓe ku duba matsayi irin na umar wanda manzan Allah sai da ya ce sai da umar yake faɗar magana sama da goma sha ɗaya ƙwar'ani iya sauka daidai da magana umar daga ciki akwai fita daga gidan manzan Allah idan an ci abinci kar a zauna hira ƙwar'ani ya zo da wannan akwai riƙar maƙama ibrahim a musalla umar ne ba da wannan shawar ƙwar'ani ya sauka akwai hijabi mata su dinga sanya hijabi umar ya biya manzan Allah shawara sai Allah ya saukar da aya akwai gurabe sun kai goma sha ɗaya ƙwar'ani amma duk da aka yake cewa iya cikin munafikan da manzon Allah ya lissafa kuma shine sanil kulafa manzon Allah iya barin kujera Abubakar iya hawa iya bari sai Umar kuma Umar ya haifi yaya biyawa manzon Allah ya aure ta Hafsa bint Umar sau da dama hadisi zai zo manzon ce karaja ana wa Abubakar wa Umar dakaltu ana wa Abubakar wa Umar wannan ya zo da sigar hadisi da yawa ni da Abubakar da Umar ni da Abubakar da Umar amma duk da haka bai amintu ba har sai ya ji manzan Allah ya ambata da shi ko bai ambata da shi ba ko zai fi ce umar ni na yi wa manzan Allah alkawari ba wanda zan faɗa ba ya ce ko zai fa ina haɗa ka da Allah ni ba kowa nake so na ji ba ba sai gumi nake ba ni kaina nake so na ji akwai na alis ko ba ni a ciki sai ko zai fi ce kai dai kan manzan Allah bai ce da kai ba daga nan ya ja baki sai shiru shikenan idan an yi mutuwa sai umar ya ce ku je ku gano kuzaifa ya zo wajen jana'izar idan an ce kuzaifa bai zo ba sai ce wallahi ni ma ba zan je ba wai Allah munafiki ne wai Allah kuma kuzaifa bai samu damar zuwa ba amma ni kan ba zan je ba hakan umar ya rayu har zuwa ƙarshen mulkinsa domin tsoron kubuta daga cikin munafurci domin illa ce mai girman gaske wanda ba ta da magani sai wutar jahannama wanda shine ciwo da ya dami musulunci tun jiya da yau da gobe ciwo ne wanda musulunci bai taba haduwa da matsala irinsa ba saboda ka kuma illar munafurci a cikin musulunci yake shi kafiri kawalan wahidan kasan kafiri ne kasan matafiyarsa kasan indediyo za kasan indedi amma munafukai suna cikin musulmai ana sallah da su ana azumi da su ana aikin haji da su ana wa duk ana yi amma sai da zuciyarsu ta ɓoye mummunan ƙudiri game da musulunci yasa Allah ta'ala ya musu tanaji ko mafi muni fiye da kafirai ma don makomar munafakai ta fi muni akan makomar kafirai a gobe alkiyama don ƙur'ani ya ce su munafakai su ne shimfiɗar wutar jahannama su ne shimfiɗa a wuta duk kafirai sai da ɗora su akan munafakai Allah ya tsare mu daga munafirci wannan kasla wannan wannan tada Allah ta'ala ya raba musulmi da ita Allah ya ba mu ƙoƙarin tsarkake zukatanmu da ayyukanmu da imaninmu ya Allah Allah kamar ga mu da katar wajen mutuwa da imanin gaskiya Allah kuma wata hikima ta Allah duk da ta'ada ce mai muni mugunya suffa to amma wata hikima ta Allah Allah ya baya kama suna sai dai Allah ya kawo damiri daga cikinsu daga cikinsu wannan kuma al'adin alkur'ani ce din mai bibiyar ƙur'ani ya san irin wannan da aka zama cikin suratul kalam da Allah ta lake ce hammazin masha'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utulin ba'da zalika zalim an kana zamalin wa banin kaga duk wannan sifofi ake fada duk da wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa walid bin al-mughira ake nufi amma wasu malaman sun ce a duk kafirin da ya siffanta da wannan to da shi ake ƙwar'ani bai su ismayin ba bai ce wani bane to kaga wannan zai nuna mana wata hikima ta Allah da ladabi irin na magana da rashin aibata mutum da sunansa ko da sana'arsa ko da garinsu ko da wani identity da za a gane shi musulunci bai da wannan ba da duk da'awa musulunci iya kare mutuncin al'umma baya son ambata mutum ta ayininsa da sunansa bayansu da manzan Allah yake ambatan sunayen wa'ansu kafirai yake la'antarsu yake tsine musu sai Allah ce laisa laka min al'amri shay'un aw yatubu ليس alayhi من الأمر شيء أو يتوب عليهم Mm.
أو يعذبهم فإنهم ظالمون yace baka da wani tacewa akan su su waɗannan mutane ka daina kama sunan su kana tsine musu shine ma'an laisa laka min al'amri shay'un aw yatubu alaihim akwai yiwuwar za su tuba Allah ya karbi tubansu baka sani ba aw yu'azibahum akwai kuma yiwuwar Allah ya musu azaba akwai yiwuwar su tuba baka sani ba akwai yiwuwar kuma su mutu a cikin wani Allah ya musu azaba to wannan kira musamman ga iyaye malamai da yan uwa abokan da'awa dukkan wata matsala musamman a cikin gida ta mutu musulunci ko ta mutu ahlus sunna in dai abu ne marar daɗi to bai kamata a zo a dinga tayyadedensa ba a kujerar da'awa ko a mimbarin juma'a bai halatta ba wannan ba da'awar suna ba ce duk abu mara kyau binne shi ake ba a son a yada shi ya ishe mu misali manzan Allah sai dai ce sai an samu annabawa talatin na ƙarya a bayan nati talatin haka manzan Allah ya ce hadisi mai inganci kuma duk sun tabbata amma yanzu ko a research ko a bahasi a ce ka kawo sunaye su ma an haɗa ka da aiki me yasa ba a san su ba magabata ba sa kama sunansu rashin ayyana matsala a mimbari ko a kujerar da'awa tana sa matsala ta mutu gaba daya amma duk matsalar da za a dinga ayyana ta a mimbari ana yayata ta a kujerar da'awa wallahi ba za ta mutu ba wannan ka'ida ce ku sanya ta ku aji duk abin da ahalus sunna yake so ya mutu ahalus sunna yake so abin ya mutu a neme shi a rasa to babu shakka ayyana shi a kujerar da'awa to wannan al'amari ne bai dace a yi shi ba a kiyaye bakuna a kiyaye ayyuka a yi ƙoƙarin kiyaye mutuncin al'umma da zarafin al'umma wannan ƙa'ida ce wanda malamai suka ɗora mu a kanta allah ta'ala ya mana jagora to ƙur'ani yake cewa daga cikin munafukan da suka ƙi tafiya yaƙin tabuka suka zauna a gida akwai wanda suke cewa ya izalli wala taftilli manzon Allah ka ba mu izinin zama a gida ya izalli fil qu'ud wala taftilni fil khuruj manzon Allah yi mana izini mu zauna a gida kada ka jarrabe mu ka fitintine mu waje mu fita yaki malaman tafsiri suke cewa nazarar fi ba'dil munafiqin ista'azanu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi takallufi an tabuk wa'ansu daga cikin munafukai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izinin zama a gida game da yakin tabuta tabuka kan su fita wa hum baydu wa hum wa hum yabdu uzran yamna'ahu wa lam yabdu uzran yamna'ahu min min al-ghadwi kuma ba su zo da wani uzuri a bayyane ba wanda zai hana su fita wannan yakin amma walakinnahum sarrahu bi anna al-khuruj ila al-ghazw yaftatinahum sun ce a yi fita yakin zai kama su jarrabawa da fitina iyalansu da dukiyarsu idan sun fita yaƙi za- iyalansu za su dinga tunaninsu a gida akwai waya allah wani hannun jaran zai ruguje domin limuhabbatihim lilmali wal ahal haka ibn ashir ya ce suna kafa dalilin cewa suna da dukiya suna da yaya kuma qur'ani ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina إنما أموالكم وأولادكم فتنة Mm.
والله عنده أجر
Allah ya ce inna ma abin sani ku sani cewa amwalukum wa auladukum fitina wani sashi daga cikin dukiyoyinku da wani sashi daga cikin yayayenku to akwai jarrabawa ciki kun kuma kamar waɗannan ƙur'ani yana ba mu labarin cewa sun fitintunu ɓangaren dukiyarsu da iyalansu sun kafa dalili wajen cewa ba za su fita yakin tabuka ba saboda wannan sai ƙur'ani ya sauka wajen fallasa su da tona musu asiri yake cewa minhum daga cikinsu man ya ƙulu uzalli wala taftinni akwai wanda za su ce da kai ya rasulallah ka ba mu izinin zama a gida kada ka jarrabe mu ka ce mu fita yaƙi ba za mu iya ba wakila inna aljaddi bin al-qais qala ya rasulallah malamai sun ce akwai wani daga cikinsu ana ce mai aljaddi bin al-qais yake cewa ya ma'aikin Allah laqada aliman nas cewa mutane sun san shi wancan din aljaddi bin al-qais ya ce iya da fitina iya da son mata da yawa idan ya je ga mata na banil asfar to zai fitintuni da su ba zai iya haƙuri ba saboda iya nema manzon Allah ya bahi izini ya zauna a gida kare fita yaƙi a daidai lokacin sai Allah ya ce ala fil fitness ala fil fitness saqat to babu shakka zamanka a gida cikin fitina ka sake badawa idan ka ce karka fita yaƙi akwai fitinar mata to ai zamanka cikin gari madina ma akwai fitinar matan domin dukkan wani jarumi wani mai lafiya wani mai imani mai son aljanna ya tafi an bar ku tare da yara da ainihin miskinai da matan kaga an gudu ba a tsira ba kenan in ma uzurin gasken ne kwara ma ka bi can din wurar yaƙi da ganin manzon Allah da ganin yan uwa sahabbai zai iya jaddada ma imaninka amma zaman ka cikin gida sai yara ƙanana da guragu da makafi da mata ai ka sake faɗawa cikin fitina din shine ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin babu shakka wutar jahannama mai kewayewa ce ga kafirai idan Allah ya jefa su dukkanin su ba inda ba zai ji wannan azaba ba domin ita azabar wutar jahannama wata azaba ce wanda ba ta siffantuwa ba ta da kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yanko qita'a wani dan yanki na tifar dan wuta ko zaƙun irin bishiyar da Allah ce zai kallama su dole a jeho ɗan wani ganye ko wani yanki zuwa duniyar nan an ce ba abin da zai ƙara rayuwa duk koguna sai sun ƙafe duk mere sai ya mutu duk bishiya sai ta ƙone duk gini sai ya rushe ɗan kitsa daga cikin kayan ɗan wuta ko abincin sai faɗo wannan duniyar ba abin da zai ƙara rayuwa to kuma ɗan adam ɗin su kutum za a ɗauke shi a jefa shi a wannan azabar ba ma ɗanɗana za a masa ma dilmi ya yi za a yi kuma zan Allah ya ce duk mutumin da aka jefa wuta kafin ya je ƙasan wuta ƙarshen dandanin wuta sai ya yi tafiyar sama da shekara saba'in gangarawa yake bi isa ƙasan wuta ba to ya ɗan adam idan ana cewa ka bar riba ka bar zina ka bar munafinci duk wannan fa ake jema ba wani abu ake nufi da kai ba illa ka gujewa wannan a haɗu duniya lafiya kuma a je a samu Allah lafiya a gobe alkiyama Allah ya tsare mu daga aikin da zai kai muta Allah ya tsare mu daga aikin da zai sa mu saba Allah ya fishi da mu a muna cikin wannan zama sai muka yi gamu daga tar da ɗaya daga cikin iyayenmu kuma manyan malamanmu a wannan ƙasa da wannan gari a shek adam muhammad da koro wanda haka yanzu muna tare da shi muna yi wa malam fatan alkhairi da fatan barka da zuwa allah ta'ala ya ƙara albarka na'am mu je aya ta gaba إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون
ita ma wannan aya mai namba ta 50 a cikin wannan sura ta tauba ita ma tana bayani kan munafikai wata al'ada su ce wanda ƙur'ani yake fallasa asirinsu ake ganewa in tusibuka hasana ai in wani kyakkyawa ya same ka tusibuka hasana kan nasiri wal ganima manzan Allah ka samu nasara ka samu ganima ka ci nasara ka zamanto karin jayi kafirai wajen yaƙi to wannan fa zai ɓata wa munafukai rai ku duba fa illar munafukai ya'yan uwa da su za a fita yaƙin ba suna cikin rundunar manzan Allah da sahabbai amma idan manzan Allah ya samu nasara wallahi ba sa so idan manzan Allah ya samu ganima wallahi ba sa so qur'ani ne yake faɗa ma wannan ba ku sallalle abin da munafiki ya boye a zuciyarsa girman sa ya kai girma iya tafiya da jagoran manzon Allah da sahabai ko da kwamandan da manzon Allah ya nada amma in dai nasara ta zo ga mai imani to baya su to haka nan suke har yau har gobe duk inda alkhairi ya samu mutumin kirki ba sa so duk kankantar alkhairi in dai aka ce yau mutumin kirki ne alkhairi Allah ya masa wallahi ba sa so ko da za a zo a taya shi murna bakin ta baki ne ya ƙunu na bi alisinati malisi bi ƙulubi abin a fatar baki kadai ya tsaya amma bai zai cikin zuciya ba wannan ƙur'ani ne yake fallasa asirinsu in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musiba amma idan wata jarrabawa ta same ka daga Allah kamar aka rinjaye ka ko baka ci nasara ba ko aka karkashe ma mutanenka ya ƙulu kada aka zana amurna min kabul in sha'atu dama mun sani ai mun san ba za a ci nasara ba tuni ya zama kaiwa kan mukiyamul layli ai mun ki fita dan mun san ba za a ci nasara ba in mummuna ya samu manzon Allah ba sa so suna bakin ciki idan kuma aka samu rashin nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci nasara ba an samu runjaye kansa he suke cewa ai kada akazana amrna bil qabul bil hazmi shi ne takallufuna ai mun san rinjayar mu za a yi mun san ba za mu ci nasara ba shi yasa muka zauna a gida ba za mu fita ba suna ta kururu ta wannan masifa Allah ta'ala yake cewa waye tawallaw hum farihun he su juya suna masu farin ciki cikin irin abin da ya samu manzon Allah da sabai da musiba ku duba abin da ya faru a Uhud da aka kashe sama da hafisan Qur'ani 70 amma wannan dukkan munafiki tacaccen munafiki murna yake murna yake jin dadi yake domin Qur'ani ya ce duk abin da ya same ka mumuna murna suke yi abin da ya same ka mai kyau ba sa so waye tawallawahum farihun za su juya baya suna farin ciki suna murna suna taba hannu abin da suke so ya faru ya faru daga nan mai Allah ya ce
lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wancan da suka ce kada aka zana amurna min qabul ai tunin mun riki al'amarin mu ai shi yasa muka zauna muka iya fita shi yasa mun san haka za ta faru to sai qur'ani ya ce musu ba wanda ya isa fita daga cikin kaddarar Allah in Allah ya kaddara abu ya same ka ko kana kwanci a gadonka sai ya zo ya same ka Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi iyacin hadisan Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa da zaka ciyar da tsabagen zinariya kamar dutsen Uhud fi sabilillahi ka siyar ka ciyar ka bayar ka taimaka to Allah ba zai karba daga gare ka ba matukar baka yi imani da cewa lam yusibuka lam yakul liyakudi aka wa ma asabaka lam yakul liyakudi aka wa ma akadaka lam yakul liyusibaka in dai baka yadda da kaddara ba abin da ya same ka can dama Allah bai ne zai kuskure ma ba abin da ya kuskure ma dama can Allah bai kaddara zai same ka ba in dai baka da wani imanin a zuciyarka to duk abin da ka ciyar dan Umar yace manzon Allah yace Allah ba zai karbe shi ba duk abin da ka gani ya faru a wannan rayuwa an yi program din sa ne baka isa ka kauce wannan layin ba hadisin Imam Nawawi ya tabbatar kan cewa hada halittar ku cikin mahaifiyarku tun kuna kwana 40 nuba alaka mudga har ku je a turo mala'ika ya busa muku numfashi za a ce wa yi umaru bi arba'i kalimat bi katabi rizikihi wa ajilihi wa amalihi wa shaƙiyar ausayi wanda su ne kaddara ne duk abin da za ka samu ko zai same ka ko za ka haɗu da shi mai daɗi ko marar daɗi ajalinka samunka rashinka aikinka makomarka duk allah ta'ala ya riga ya kaddaba shi da aka zo wajen duk abin da zai same ka sai aka fara bi katabi rizikihi wannan dukiyar da ake fita daga musulunci a kanta ake shirka ake batawa da mutane ake batawa da Allah hatta Allah ma batawa ake da shi akan neman wannan dukiyar ayi shirka ayi tsafi ayi sihiri to abinda zaka samu na dukiyar sai aka fara ambata shi domin an san dan adam mayin kudi ne an fahimta ba a je maganar ajali ba ma ba a je maganar makoma ba ba a je maganar abin da zai sami a'a da dukiyar aka fara yi bai katibi rizki sannan aka ce ajili sannan aka ce amali sannan aka ce shaƙi na usa'i makomarka a lahira ɗan wuta ne ko ɗan aljanna wata hibbuna lamala hubban jamma haka Allah ya ce ɗan adam iyaye wa dukiya wani irin so wanda baya musantuwa da yawa dukiya tana zama sanadiyar halakar waɗansu ku duba yanzu yadda ake farautar dukiya ta kowane irin hali a ɓoye kayan abinci ne hudu a yi rantsuwar ƙarya ne a yi alugus ne a yi wannan ne a cakuɗa wannan da wannan duk kuma al'ummar da ake kiran sallah biyar a cikinta ne ake karanta mata alƙur'ani take azumin ramadan take zuwa aikin haji ita ce ba take wannan aikin ba ita ce take algus ba ake cakuɗa ƙarya da gaskiya kuma manzon Allah ya ce a faɗa dukkan ɗan wannan al'ummar man ghashana falaysa minna kuma hadisin ya zo ne lokacin da manzon Allah ya je kasuwar Madina ya zagaya sai ya samu wani bawan Allah iya sai da kayan abinci ya sa gari manzon Allah a wata ruwa ya sa sandarsa wata ruwa ya sa hannunsa sai ya taɓo lema a kasan garin ya ce ma haza ya sahibu ya sahibu ta'am ya naji kasan da lema me ya faru ya kai mai sai da abinci sai ce asabatu sama ya rasulullah ai ruwan sama ne ya jika garin yasa ba ruwan sama ne ya zo ya jika garin ba da ne aka jika shi ba sai yasa me yasa baka burkito kasan kowa iya ganin lemar ba man ghashana fa laysa minna haka mazan Allah ya ce amma yanzu kai ne zaka cuci mutun ka zo kana faɗa a majalisa ina bige hancin sa wallahi ai wai yau nawa ne garori nawa ne suka zo ma yau haka fa waɗansu daga cikin musulmai suke ambata don rashin imani da rashin musanin makoma to duk wanda ka mai irin wannan zalincin ka sani ka kwana da sani idan alkiyama ta yi da ladanka za a biya shi sallarka karɓaɓɓiyar ba azuminka karɓaɓɓen zakarka karɓaɓɓiyar biyayya ga mahaifa wanda Allah ya karɓa aikin hajji wanda Allah ya karɓa ba bijari bijari ba karɓaɓɓen wallahi da hi za a biya wanda ka cuta gobe alkiyama haka mazan Allah ya nasanta a cikin hadisi kun san hasararre fallashe shi suka ce wala ba mu san shi biya rasulullah ya ce wani ya ati bisiyamin wa kiyamin wa sau wa hajjin amma wa ƙarshe ta mahaza wa aka zama la'aza wa safaka da mahaza wanda ya ci mutuncin wani ya ci dukiyar wani ya zuba da jinin wani alayara a ɗauko duk kyawawan ayyukansa ana biyan baki da shi to duk wanda ka cuta da niyya wannan shine ƙarshen fim ɗin haka abin zai faru an fahimta to saboda ka mu kiyaye da dukkan irin abin da ya faru na ƙaddara daga sanin Allah ku duba yadda in Allah ya tsara kaddara ya yan uwa ba wanda ya isa ya gotar da wannan kaddara wallahi ba wanda ya isa annabi zakariya iya neman haihuwa iya roƙon Allah Allah ya bashi haihuwa Allah ya karbi roƙon sa yace eh na baka haihuwa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Allah ya ce zakariya ina nubashiruk muna ma albishir bi gulam da wani yaron da muka baka yaji Allah ismuhu yahya har mun sa masa ma suna yahya lam naji Allahu min qablu samiyya ba taba ambatan wani abin haihuwa da wannan sunan ba sai shi domin Allah abin da yi ba wanda isa ya kawo Allah cikas har matar ta ɗau ciki ta yi goyon cikin akalla wata tara ta haife shi ba wani wanda ya ce ban riga Allah da sawa ɗana ya haya kafin wannan ya zo ba wanda isa sai da ya hayyan gasken na farkon wanda dinna yanzu fotokofi ne yaya ku yi haƙuri inda ya haya ana amma na farkon sai da Allah ne ya sa mai suna ya zo sannan duk wanda zai sawa ɗansa suna ya haya daga baya sannan ya sa masa kaga wannan kaddara kenan ba wanda ya sai fice da kaddaran Allah shi ma annabi ibrahim alaihi salam iya neman haihuwa daga allah da ya yi bakin mala'iku za wajen su halakar da mutanen annabi lula alaihi salam lokacin da suka zo ya kawo musu abinci ya gaba za su ci ba iya jin tsoro haka ya dan tsorata da su suka ce karkaji tsoro inna ursina ila qaumi lut wa mar'atuhu qa'ima matarsa tana tsaye fa dhahikat sai ta yi dariya domin ta ji za a halakar da mutanen annabi lut wa an su malaman suka ce fa hadat tana jin bakin tana jin dalilin zuwansu daga sama sai haila ta zo mata in ji fasarwa wasu balaba tana haka fa bashar na habi ishaq sai Allah ya ce mala'iku kuma ta albiji za ta yi sunan dan ma ishaqa tun fa kafin ayi kwanciyar auren a samu cikin har an sa mai suna kuma wata hikima ta Allah ya ce wa min wara'i ishaqa yaqu dan bayan ishaqa shi ma zai haifa da yaqub kuma za su zo kuma yayin da suka zo to in ka san wannan me zai dame ka a wannan duniyar duk abin da Allah zai wallahi an gaba rubuta shi an gama kaddara ta gabata in za ka so abu ka sauhi a hankali irin tsarin da shari'a ta baka da maka so shi in za ka ƙi abu ka ƙi a hankali irin tsarin da shari'a ta bayar ka ƙi shi amma ko kana so ko ba ka so in allah ya abu wallahi sai ya yi shi wannan ya zama iya cikin zukatan ba wanda isa ya kubuta daga wannan kaddara Allah yadda ya tsara duniya haka za ta gudana da mashi'arsa da ƙadarinsa da kitabarsa da iliminsa ba abin da ya riga yi wannan to Allah ya ce a faɗa musu lan yusibana illa ma kataballahu lana ba abin da zai shafe mu na musiba ko bala'i ko a ci nasara akan mu illa ma kataballahu lana face dama cin Allah ya rubuta shi kuma zai same mu tun kafin mu zo duniya inna Allah katabal maqadir qabla an yukula bi 50 alf sana wani hadisin manzon Allah ke ce Allah ya rubuta kaddarar kowa da komai kafin a halarci duniyar ma da sama da shekara 50 an halicci kaddara tara nan sannan aka zo kuma kaddara za ta yi aiki akan mu illa ma kataballahu lana huwa maulana ai huwa nasiruna wa mutawalla umurana Allah shine majibincin al'amarin mu Allah kuma shine mai taimakon mu wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun dukkan masu imani Allah ne madogaran su dukkan mai imani ba shi da madogara in bagun Allah ba Allah shine abun dogara abun dogaro ga dukkan mai imani alfa sababiyya wal aslu yatawakkalu lil mu'minuna ala Allah wannan fadin fa'u sababiyya ce malamai suka ce asalin maganar shine yatawakkalu lil mu'minuna ala Allah su masu imani Allah ne kadai abin dogaron su qaddima zarf ala al fa'il li iqamati al qasr domin takaita abin da Allah ne kadai yake da wannan ikon sai Allah ya takaita abin cewa Allah shine abin dogaro a gun masu imani madogaransu shine Allah an fahimta aya ta gaba mana قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا na'am فتربصوا إنا معكم متربصون Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa kulka ce da su ya rasulullah hal tarabbasu nabina shin ba wani abu da suke dako ya same mu suke jira su zuba ido su ga ya same mu a matsayin mu na musulmai illa ihdil husnayn sai daya daga cikin kyawa guda biyu daya daga cikin kyawa guda biyu husna yayin ai husna ta'anisul hasan ne husna ta'anisul hasan hasan kamar muzakkar husna kamar muannas sai aka ce husna yayin wa'ansu kyawawa guda biyu shine annasru aw shahada dukkan musulmi in ya fita bagen yaki da kafirin da munafikin ɗayan biyun nan suke dako ya samu mai imani imma a kashe ka in dai ka mutu da imani ka yi shahada imma ka ci nasara ka dawo gida da ganima da lafiya da ƙarin izza ga musulunci akwai faduwa wannan ai ba faduwa duk abin da ya zo wannan nasara ne kuma daɗi ne in har al'ummar musulmi sun san irin abin da Allah ya kimsa a ƙarƙashin shahada ta gaskiya fitowa a ma'arika mutuwa a ma'arika ta yaƙi da kowa ya fatan ya mutu shahidi jabir bin abdullah allah ta'ala ya ƙara yadda da shi an yakin hudu sai aka kashe mahaifinsa sai ya koma gefe iya kuka sai mazan allah zai same shi jabir mahaifaki ka jabir me yasa ka kuka sai shi ya rasulullah wallahi mahaifina ya shahada a wannan yakin an kashe shi nake kuka mazan allah har ya tafi sai ce jabir na ma albishir sai ce eh mazan allah imin albishir ya ce duk wanda aka kashe a hudu dukkansu ba wanda Allah ya yi magana da shi baki da baki sai babanka haka mazan Allah ya faɗa jabir bin abdullahi Allah ya ƙara yadda da shi har mazan Allah yake ce abinda Allah yake faɗa wa babanka cewa akwai wata bukata da kake so na yi ma sai baban jabir yake cewa Allah ne dukkan wani alkhairi kame ka raya ni musulmi ƙarƙashin manzan Allah kuma ka karɓi raina a matsayin shahidi ba wani abu da nake bukata Allah kamun goma ta arziki sai ce Allah in ma da wani abin da nake so da zai yi yiwu kamar da ni duniya na je yan uwana sahabbai na faɗa musu roman da shahidi yake samu na jiyar da su da bakinsu su je da dawo Allah in ma da wata bukata wannan gare ni domin ni na zo ido na ya nuna mu ni ganau ne ba jiyau ba amma sauran duk ban san da wannan ba duk ji suke yi amma ni na ga ra'ayil ayin na zo na faɗa musu irin abin da shahidi kake masa karamci da shi sannan na dawo gare kai Allah sai ce ai na yi alƙawarin duk wanda ya mutu ba zai koma ba wannan shine alƙawarin da ne a duniya kuma alƙawari na zartar da shi to wannan fa iya ɗaya daga cikin darajar shahidi manzon Allah idan an mutu a fagen yaƙi sai ce udufunuhum bi dima'ihi ku je ku binne su da jinanan jikin su kar ku wanke musu jinin su domin a ranar alkiyama za a tashi a launu launu dam a rihul miski jinin za a ga launin jinin a jikin shi amma iya ƙanshin turaren aljanna domin alfarmar shahidi ba a mai sallar gawa ba ba a mai wanka ba a sami likafani haka ake binne shi kawai a haka ake binne shi kuma kansa ba a ɗaura mai likafani kansa a waje ake sashi arami a binne shi wannan iya ɗaya daga cikin alfarmar shahidi to abinda munafukai suke zuba ido ya same mu ko kafirai illa idal husna yayi in ma mu samu nasara mu dawo da ganima in ma kuma a kashe mu da imani mu samu shahada shine Allah ta'ala yake faɗi cewa ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
me Allah zai musu يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani Abdullahi dan Abbas yake cewa ya Abdullahi idza sami'ta ya ayyuhal ladina amanu fatama anna sam'ak ya kai bawan Allah duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka saurara kaji akwai doka daga Allah ko ku yi ko kada ku yi ɗayan biyu ne dama Allah ta'ala yake cewa ya ku masu imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Allah ya ce ya ku masu imani kuna so na nusashe ku ne muku nuni game da wani kasuwanci wanda kasuwancin zai tseratar da ku daga azabar wutar jahannama azaba mai radadi tu'minu na billah sai Allah ya ce farko dai ku yi imani ga Allah wa rasulihi ku yi cikakken imani ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi domin daga kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi domin daga kalmar Allah da dukiyarku kuma da rayuwarku ɗaya daga cikin malamai na wannan ƙasa dr sani umar musa rijiyar lemu allah ya ƙara masa lafiya a wani karatunsa na ji iya cewa a yanzu ba wani jihadi da yake gaban musulmai illa jihadi da kalima wa da'awa kun ga wannan da'awar ta manyan malamai da suke a masallatai da mimbarorin juma'a to ya haɗa ta zaro kunnuwan da suke da kishirwar jin da'awar shi ne jihadi mafi girma a yau a dinga ƙarfafar da'awar ana yaɗa ta tana zuwa inda ba ta je ba za ku sha mamaki nan tafiyar kilomita uku hudu biyar za ka samu mutanen da har yanzu ba suna nan suna jiran aje a koya musu kamar da ba ba wani iya nan hatta wanka na janaba wallahi bai iya ba iya nan iya jira ya ji da'awa a fidda shi daga wannan duhu harka ta idda ta mata in an sake su da harkar jinin haida da nahiwa ya ake tsarkaka har yanzu akwai wanda ba su iya ba ba suna nan suna jira su ji mai Allah ya ce mai mazan Allah ya ce suna nan suna nan ƙauyuka nan bayan gari kilomita hudu biyar ga suna suna zaune saboda ka yada da'awar da ɗaukar nauyin da'awar iya cikin jihadi bi amwalikum wa anfusikum Allah ce zalikum khairul lakum wannan shine abu mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun matakar kuna da ilimin haka bayan wannan sai Allah ya ce yaghfir lakum dhunubakum in kun yi wannan da imani Allah ya alƙawarin zai muku gafara zunubanku ba matsala mafi zama matsala a la'ira kamar zunubi duk matsalar duniya wallahi ba matsala ba ce ka je la'ira ka ta ga zunubinka ya fi ladan ka yawa a nan matsala take a nan za a gane matsala ƙablinta da ba'adinta ka ga zunubi ya yi hawa ba a gano ƙarshensa ka leka ga ɗan ladan ka ɗan ƙanƙani to a nan matsala take to Allah ya yi alkawarin zunuban da za su haɗa ka da matsala rashin shiga aljanna Allah zai magafar su gaba ɗaya wai dukkan jannatin ta jirimin tatil anhar Allah zai shigar da ku aljanna wanda ruwa yake gudana ƙarƙashin gidajen yin aljanna Allah ya samu da ciki wa masakina tayyiba da guraben zama masu daɗi fi jannati adin a wannan aljanna da Allah ya alkawarin shigar da masu imani zalikal fawzul azim wannan kuma shine rabu mafi girma daga cikin rabon da Allah ta'ala yake ba masu imani to idan an je yaƙi an yi shahada ga alkhairin da zai samu idan an je yaƙi ma shahada ba ta samu ba an ci nasara an dawo ga abin da zai faru na alkhairi sai Allah ya ce ku kuma ku faɗa musu wa nahnu natarabbasu bikum mu kuma abin da muke saurara wa ya same ku ko kun ce kuna jiran ko a kashe mu ko mu dawo gida da da abin nan da nasara da ganima mu kuma abin da muke saurara wa Allah ya muku Allah an yusiba kuma Allahu bi azabin min indi ko Allah ya damike ku da azaba da gare shi kalju'i wal faqri wal mard Allah ya jarrabe ku da jinya ko talauci ko tsoro ko rahin zaman lafiya ko tsadar al'amura ko ka sai kaya yau gobe ya tashi ko nan da nan a ce ba za ka je ba an sama ka fiwon tsare ka azabin min indihi azaba ce daga Allah wanda zunubi ne yake saukowa yake rikida yake kuma wannan azaba to Allah ya ce akwai ɗayan biyu ko ya damke ku daga azaba azaba da gare shi azaba ta sauko daga sama ka ƙare amina sama kamar tsawa ko nurbugi daga sama au bi aidina ko Allah ya jarrabe ku ya azabtar da ku da hannayenmu mu zamto mu ne sanadi sanadarin yi muku azaba din a gwabza yakin Allah ya bamu nasara mu karkashe ku mu kamo ku mu daure ku zama bayi dalilin mu sanadin mu sai Allah ya muku azaba to ɗayan biyu ne dama mu ɗayan biyu husna husna yayyin ko kuma su a yayyin duk abin da ya same ku ɗayan biyun nan mummuna ne azaba ce ko mutuwa ta hanyar kafirci da munafirci ko a kama ku bursunonin yaƙi a karkashe ku a wulaƙanta ku a ɗaure ku ɗayan biyu ne dama ku ku zata mana alkhairi ɗayan biyu mu ko muna dakon ɗaya daga cikin muna na biyu same ku fatarabbasu Allah ya ce kace muku kace musu kuje ku jira ku jira abin da zai same mu wa inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna jiran ɗaya daga cikin wannan ya same ku daga Allah daga ciki waye ya faɗi waye ya ci nasara waye ya ci riba waye ya faɗi babu shakka mai imani shine ci nasara duk abin da ya same shi ɗayan biyun nan to babu shakka nasara ce su kuma duk abin da ya same su ɗayan biyun nan faɗuwa ce kuma asara ce an fahimta sai ku yi haƙuri da karatun na yau kun jan ce dama zakara a hannu baya cara hakan ma dai da taimakon adowoyinku ne amma malam yana kusa ba abin da za mu iya cewa muna roƙon allah ta'ala ya mana jagora allah ta'ala ya mana albarka abin da muka faɗa daidai allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da na yi kuskure ko tuɗin harshe muna roƙon allah ta'ala ya yafi mana allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga shi malam allah ya saka mai da alkhairi ɗawainiyar da yake yi wa al'ummar musulmai a wannan ƙasa da wannan duniya da tarbiyyar da yake wa ɗalibai da manyan mutane mata da maza da al'umma duka allah ya karɓa masa wannan aiki mahaifansa allah ya ji kansu allah ya gafarta musu zuriyarsa allah ta'ala ya musu albarka allah ya ba shi magada cikin zuriyarsa mu ma duka mana roƙon allah wannan alkhairin allah ya haɗa mu da shi jihar mu allah ya ƙara mata nutsuwa da zaman lafiya da sauran jihohinmu gaba ɗaya na wannan ƙasa da ƙasar mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya mana alkhairi ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharin duniya da lahira marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ainihin mu da muke da lafiya Allah ƙara mana imani da lafiya da ƙarshe akwai wata sanarwa guda ɗaya kafin malam ya zo insha Allah muna gayyatar malam zai zo ya dan mana kalmomi guda biyu na alkhairi na iyaye wanda za mu amfani insha Allah saƙon kafin malam ya zo shine a kwamitin mu na media duk da kan cewa kwamiti ne wanda ya yi abubuwa na alkhairin da ba za su kirgu ba kuma akwai alkhairai da yawa da suke cinyewa da kansu to bisa ka'idar wannan tafiyar a gudu tare a tsira tare ne kuma addinin musulunci addini ne wanda ake so a buɗa kowa ya kama inda ya riki saboda haka sun tanaji abubuwa da yawa nasu da ƙari- da kashin kansu da kudinsu to akwai abubuwan da nake ganin yana da kyau ba don sun tambaya ko sun kawo matsala ba masu hali daga cikin musu sa hannun jarinsu a ciki shine abin da ya shafi harkar data ita ce abin da ake bukata yau da gobe wannan cibiya ta mu a sati akalla tana watsa program na awa ɗaiɗi sama da sau biyar banda kuɗubar juma'a akwai program kuma kowane live ake yi kuma data ce take tafiya kuma bayan allah nan su ne suka sai kayan aikin su suka sai wayar su suka yi sa kai su wannan aiki to kar su mu yadda su ebe ladan gaba daya duk wanda yake da access da data ko abin da za a sai datar ba tare da sun tambaya ba ni ne na gayyuwar abin da kuma baza alkhairi ga al'ummar musulmai su kawo abin da za su taimaka musu ko datar ko abin da za su yi datar domin da'awar ta ƙara yaduwa ta ci gaba ga al'ummar musulmai Allah ta'ala ya samu dace mana albarka akar muka Allahu bale tafaddal mu shukur amana ai ai an tuba mana
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين